بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon yin dan karamin ta'aliki akan wata abu da na ga yanzu mutane yan uwa suna ce maganganu akai shine mataimakin shugaban kasa mai girma farfesa yemi osimbanjo tare da mai girma gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje sun je ziyarar ta'aziyya bisa jagorancin mai girma ministan sadarwa a sheikh dr isa ali fantami sun je ziyarar ta'aziyya ta rashin babban malami a Sheikh Dr. Ahmad Ibrahim Bamba malam kala haddasa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa a yan uwa da yawa suna ta ta'aliki akan abin da suka gani cewar mai girma mataimakin shugaban kasa ya shiga masallaci da takalmi cewa ba daidai bane abin da ya yi to ni ba wannan da ya fi damuna ba ta'alikat ɗin da ‘yan uwa suka yi ta yi shi ya fi damuna tsakanin malamai da waɗanda ba malamai ba waɗanda ba malamai ba sun yi ta maganganu wanda lautaka ta malla ya alam lassarafatil umma wanda bai sani ba da a ce ya yi shiru to da al'umma sun huta dan duk in kaga hargitsi wanda bai sani bane yasa ba ci akan harkan da ba tashi ba su ko malaman su ma sai suka yi wani abu irin na wanda ba malamai ba mafi yawa madarasin da aka yi ta taliki akai kawai da na tsaya na kalle shi na ga siyasar addini ce mutanen mu yan dariƙa suna ta zuzuta abin cewa an shiga masallaci da takalmi wannan abin haramun ne ai da wani masallacin yan dariƙa ne aka samu wani ya shigar takalmi da yan izala sun yi ta ta'aliki suna kwamin mummuna a kai wanda da jin wannan magana akwai ra'iha ta ta'assubanci na addini a cikinta akwai kungiyanci a cikinta akwai tsa'ifiyya a cikinta daga mutanen mu sa'ilin da su kuma mutanen izala suka yi ta fitowa suna kare wannan maganar da cewa yomi osin bajo ko kuma jagororin masallacin musamman shi a Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, ministan sadarwa, ba su yi laifin komai ba, ai ba laifi don an shiga masallaci da takalmi. Wanda su masu wannan karewar da ji akwai ra'iha ta kungiyanci a ciki, akwai a ta'asubud dini a ciki, akwai tsarifiya a ciki. Kokarin da suke su barrantar da abin da farfesa ya miƙa sun ba yayi tare da jagororin masallacin Dr. Ahmad Biyu ke Allah ya ƙara masa rahama, su ma akwai ƙanshin ɗa'ifiya da ta'assubanci na kungiyanci a cikin abin da suka yi to da na saurara in ji mai malamai za su ce sai na ji wani malami ya yi magana daga cikin malamai izala na zaci cewa zai yi adalci ya kalli abun ta fuskar addini ba ta fuskar kungiyanci ba amma shi ma sai na ga shi ma wannan dai naza'a din tsa'ifiyya ta fuske shi ya siyasantar da matsala to wannan abun ya dame ni wato ina so in yi ɗan shimfiɗa abin da ya dame ni ba in ba ya je ziyarar ta'aziyya ba ba ya shiga masallaci da takalmi ba a'a abinda masu ta'aliki suka mayar da hankali a kai kowa in zai magana sai naza'a ta fizje shi ta ɗa'ifiyya ta ta'asubanci a ƙungiyancin shi wannan abin shaida ne ne al'ummar musulmi matuƙar za mu mai da addini ɓangaranci idan nawa ya yi dole zan kare abin da ya koda kuskure ne idan wani ya yi dole zan aibata wannan abin da ya koda kuwa daidai ne yana da mahanga yana da mafita a mahangan addini to za mu cutu za mu cutar da mabiya ina magana musamman ga su malamai dan idan aka yi ta yin maganganun nan waɗanda ba malamai ba suka yi ta yin ta'alikin su za ka ga da zarar malamai sun yi magana to waɗannan da ba malamai za su dawo kuma suna quotation da abin da malaman nan suka faɗa amma kuma za ka iske kawai wato inda suka samu dalili daga wani malami a ƙungiyar su shikenan sun ƙara samun dalili to ina so dan Allah mutanenmu kar ɗa'ifiya kar ta'assubanci ya fuzge ku ku zarge su da abin da ba haka nan bane mutanen izala kar cutar ƙungiyanci ya ɗebe ku ku zo ku halatta abin da yake haramun addini kawai don ku sama wa ƙungiyar ku ba fita don Allah mu yi haƙuri mu kalli wannan matsalar a mahangar ilimi ba a mahangar kungiya ba muƙaddara wannan ba ɗan izala ba ne ba ɗan ɗariƙa ya yi ba a'a kawai ya faru a ɗaya daga cikin masallatan al'ummar musulmi ne wanda ba musulmi ba ya zo ya shiga masu magana akan cewa an shiga masallaci da takalmi cewa wannan ba daidai ba ne ina so ku yi cooling down a can shakinku shiga masallaci da takalmi ba laifin komai ba ne in dai ba sharfi a tsaya ka samu ba kai hatta sallar takalmi ba komai bane hatta sallar takalmi ba komai bane ka sani takalmi yana cikin zirin sutura kawai takalmi bai sha bamban da hula ba bai sha bamban da riga ba bai sha bamban da wando ba bai sha bamban da rawani ba dangane da ibada sai wajen tsarki kawai tsarkaka amma abin da yasa aka mayar da hankali akan takalmi shine abin da ake gani ya fi kusa da dangwalo na jasa fiye da riga fiye da wando fiye da rawani fiye da hula ban san ko an gane ba tunda shi an aje shi a dandan ƙasa ita kuma ƙasar nan nan ne ake tunanin za a iya taka najasa idan najasa ta taɓa rigarka za ka iya sanin ta taɓa da wuri najasa in ta taba wandonka zaka iya sanin ta taba da wuri najasa in ta taba hularka zaka iya sanin ta taba da wuri amma za ta sha taba takalminka daga ƙasa baka gane da wuri ba to dan haka tun da ya zama shine wurin zaton cewa zai taka najasa sai aka ce to sharadin yin sallah sai an tsarkaka sai an samu taharatul khabar taharatul khabar shine suturarka ta tsarkaka tufarka ya tsarkaka inda buƙa ɗin da zaka yi ibadan zaka yi sallar ya tsarkaka to dan haka ne za ka iya gane tsarkin wandonka da rigarka da hula da rauni da wuri amma takalmi za ka daɗe ba gane ba dan haka sai aka ce to tunda ba shi da wuya kuddawa a fitar saboda shi mazallatin najasa ne dan haka da wurin najasa za ka iya ɗanfare masa ba tare da an gane ba to kudda in za ka yi sallah dan haka fitar da takalmi a lokacin sallah kawai yana babin tsarkaka ne kaɗai amma ba wai don cewa idan ana da yaƙinin tsarkin takalmi ba in an yi sallah da shi sallah ta baki babu wannan karatu in dai takalmin nan an tabbata yana da tsarki wato guji abin guda uku ne idan an tabbata yana da tsarki za a iya shiga masallaci da shi a yi sallah da shi ba komai in an tabbata ba ya da tsarki ba za a shiga masallaci da shi ba ba za a yi sallah da shi ba wannan ma saboda ababin tsaharatul khabar ba za ka yi sallah da najasa a jikinka ba idan kuma ana kokwanto yana da tsarki ko ba ya da tsarki to anan sai a tsauki ka'idar hadisa annabi da amma yuribuka ila ma la yuribuka ko dai takalmin yana da tsarki ai kai ba ya da tsarki ai kai kafa kana da tsarki ko to cire takalmin wanda kake da zaton yana da tsarki ko ba ya da tsarki zo ka yi abin da kake da yaƙini akai da amma yuribuka ila ma la yuribuka sannan kuma akan ka'idar al-yaqinu la yazulu bishak yanzu kana da yaƙinin tufarka duka har ƙafanka suna da tsarki amma takalminka kana zato yana da tsarki ko baya da tsarki to da amma ya rubuka ila mala ya rubuka ba za ka gusar da yaƙinin da kake da shi ba saboda shakkun cewa da tsarki ko ba tsarki sai ka bari wannan shi nake so mu fahimta dan haka haka masu daga harshe masu daga murya akan cewa sun ba ya shiga masallaci da takalmi ba shine mahallin magana ba mahallin magana shine takalmin nan yana da tsarki ko ba da tsarki ta iya yoyuwa wannan takalmin sabo ne kuma shugaban kasa mataimakin shugaban kasa kun san ba talaka bane da zai rika yawo kafafuwan shi yana taka can yana taka can duk inda zai taka cikin ofis ne da shimfiɗa mai kyau ta kafe cikin mota ne cikin gidan shi ne da falon shi zaka iske duk tsarkakakkun wurare ne waɗannan inda suke takawa sai dai wani Allah kila ko na shiga ban ɗaki da shi kila ban ɗakin nashi akwai wani nau'i na najasa misali nake dan haka takalmin osin bajo ba shi bane mas'alar da ya kamata a duba ba shi ne mahallin da za'i ba kar mu karar da karfin mu akan abin da kwata kwata ma bai da gurbi ɗaya kenan na biyu sai mu dawo maganar takalmi da Allah mu aje ta idan ana da yaƙinin takalmin osin bajo yana da tsarki shiga ne da shi masallaci babu komai idan ana da yaƙinin takalmin osin bajo ba shi da tsarki shiga da shi da ya masallaci an yi kuskure idan ana da kokwanton yana da tsarki ko baya da tsarki to shiga da shi masallaci ba daidai bane da ya cire ya fidda ɗaya kenan amma akwai wata matsala a ƙarƙashin wannan shine girmama addini na ya taho tare da mutane zai shiga wurin ibadar su yaga duk sun cire takalma su dan su girmama wannan wurin ibadar nasu to a matsayin shi dan siyasa shi ma da sai wannan wurin ibadar da ke girmamawa tara shi ma ya cire to idan aka dawo a zamantakewa da girmama abokin zama to a nan usun ba ya yi kuskure na taɓa ganin wani bidiyo barack obama zai shiga wani masallaci yana cire takalma don ya girmama masu masallacin to da ina ga in ma za a tattauna matsalar za a tattauna ta akan cewa bai yi wa 'yan uwan shi abokan aikin shi musulmi kara ba da ya tunda ya ga suna cirewa saboda za su shiga wani guri mai tsarki irin nasu to da shi ma sai su nan dai suna kallo siyasar su ta tsara cewa duk wani wanda za a ɗauko ya je majalisa ta ƙasa ya kare kanshi lokacin da za a bashi wani mukami tambayoyin da za su mai akwai ƙa'idar yi wa sandar majalisa rukuku wannan rukukun ga sanda haramun ne ga musulmi haramun ne ga musulmi kuma da ganin rukuku wa sanda ba ba siyasar musulunci ba siyasar arnaki rukuku wa sanda amma haka malam Isa alfantami ya haƙuri ya bi siyasar ku ya je yi wa sanda rukuku a majalisa lokacin da zai je ya kare tambayoyin da ƴan majalisa za su masa lokacin da za a bashi minista ya je ya yi wannan dan ya girmama ka'idar ku to da ya kamata da karako shi shi ma da sai ka cire takalmi kamar yadda ya cire to wannan nan ne matsalar wato malam isa alfantami ya yi wa sanda ruku'u wanda na tabbata a fatawar malam isa alfantami da yake barwa addini wanda su a gurin su ma ka duka irin wannan dukawar ga wani babban mutum ka gaida shi laifi ne amma ya je wa sanda wanda sandan nan ta yi kama da gunki ya je mata ruku'u dan ya girmama muku siyasar ku ya bar lamarin shi na addinin shi ya je girmama muku siyasar ku to da kai ma ya kamata ka girmama musu addinin su ka bar siyasar ka shi ma malam Isa alfanta ne addinin shi ya bari dan ya girmama siyasar ku kai kuma siyasar ka ce zaka bari dan ka girmama addinin shi to da kun masa wannan karar dan haka ƴan uwa musulmi da ta nan ne ya kamata mu kalli maganar matsalar takalmi tukunna matsala ta biyu shi akan kan shi Osin Bali to anan ne nace naga wani malami yayi wata magana sai na ga dan ɗan izala ne shi ma naz'a ta kwashe shi yana so ya kawo mana cewa ai in ana ta hayaniya akan cewa usun babi ya shiga masallaci tunda shi kirista ne tunda shi arne ne ai haramun ne ai wane ne ai wane ne yace wai kuna dogaro wai muna dogaro da innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjid al haram ba'da anihim hadha ai in dai kuka ɗauka najasa hissi kuke nufi ba ma najasa ma'anawiyya ba kun tsokalo aiki saboda kaza da kaza da kaza yana yin wannan karatun sai na fahimci shi ma yana so yayi kungiyanci ne amma in ba dan yayi kungiyanci ba ai mu malikiya wanda salafiyya suke kokarin cewa sai ma mun bar malikiya mun bar mazhaba saboda so malaman mazhaban suna samun kusakurai da sauransu to mu malikiya ai kowa ya sani al-imamu maliku Allah ya kara masa yarda yana daga cikin sharuɗan shi ko kuma yana daga cikin abin da ya aje a mazhaban shi wajen tantance abu tsahiri da wanda yake ba tsarkakakke ba shine al-hayatu illatun fil fi fi maza fi fi tsahara duk abin da yake da rai a malikiya tsarkakakke ne dan haka da aka jefe shi isha innamal mushrikuna najasun sai ce najasa ce ma'anawiyya ba hissiya ba dan haka mu ba yanzu a zo auren nan karatu ba wannan ma shi muke bi a matsayin mazhabin mu mazhabin mu ta tabbatar mana da wannan daga cikin ayanu qahira akwai dukkan abu mai rai shi yasa wurin al-Imam Malik hatta kare mai rai ba najasa bane hatta alhanzir mai rai ba najasa bane hatta kafiri mushriki mai rai ba najasa bane a wurin al-Imam Malik dan haka wannan karatu mun riga mun san shi kar ka kama wannan karatun ka ce kuma wai yanzu ne za ka koya mana shi saboda kana so ka ba kungiyar ka kariyar abin da suke ba wannan ba mu ajiye maganan usim ba da kafiri ne da maganganun da suka malamai suka yi akan cewa musulmi da kafiri shin zai shiga masallaci ko ba zai shiga ba malamai sun yi ta maganganu akan wannan daga ciki akwai akwai a tumama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daure a cikin masallaci a kwana biyu kafiri ne akwai wafd na ta'i da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nasara na jiran da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su dama su shiga masallaci dan haka wasu malamai suka ce kafiri ya shiga masallaci in dai akwai wani dalili ko wata maslaha babu laifi suka dogara da wancan karatuttukan wasu kuma suka ce a'a akwai wani karatu wanda wata rana sina Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ya kawo wa na Umar wani takarda wanda ake akwai wani lissafi na haƙƙin wasu da za a biya. An gama wato kamar akanta ya riga ya gama bota ce. Sai na Abu Musa al-Ashari Allah ƙara masa da yana gwamna. Ya kawo sai na Umar yana lokacin na halifan manzo Allah na kamar shugaban daular musulunci. Sai na Umar yana masallaci Abu Musa al-Ashari ya kawo masa wannan bota din. Sai na Umar yana bi sai ce a kawo akantin da ya rubuta bota din. Shi wanda ya rubuta. Sai Abu Musa al-Ashari sai ya ce a'a ai ba zai shiga masallaci ba saboda ba musulmi bane shikenan suka nan wari kalishi haka ashe daga nan sai wasu malamai suke istimar hukunci ashe wannan abu ne shahararre a cikin sahabban manzon Allah cewa ba kafiri baya shiga masallaci dan ce masa da a ai wanda ya rubuta baya shiga masallaci sai aka gane ashe wannan wani abu ne sananne a duk cikin sahabbai duk kafiri ba sa bari shiga masallaci dan haka wasu malaman fikihu saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin abdu alaiha bin nawaji ko sai suka ce to duk abin da ya samu ya samu daga al-khulafa'u ar-rashidun wanda sai na Umar yana cikin shi ne na biyu to shi ma ana iya daukar shi a matsayin dalili to tunda an samu a zamanin sahabbai a zamanin sai na Umar an kittika musulmi ba sa ba sa barin kafiri ya shiga masallaci to wasu malaman fiqh sai suka yi istinbatin hukunci daga nan sai ka ce ba komai ashe haramun kafir shi da masallaci to amma wannan matsala ce ta safani to mu dawo wata matsalar da abin da ya kamata duk ba wannan matsala ya kamata mu kalla ba kar mu siyasantar da abu mu kalli cewa menene hukuncin shigar mutum masallaci in yana da janaba ma'azin mutum ba mu kaddara hatta shi malam Isa Ali Ibrahim Fantani minista honorable in yana da janaba ya shigo masallaci ya zauna ya halatta gare shi ko bai halatta ba shi musulmi ne mu aje maganar kafiri duk mai janaba ya shiga masallaci ya zauna ya halatta ko bai halatta ba ni da kai mai saurare da malamin izala mun san mai janaba ya shiga masallaci ya zauna haramun ne saboda dalilai guda biyu dalili na qur'ani da dalili na sunnar manzon Allah dalili na alqur'ani shi ne faɗin Allah ta baraka wa ta'ala da yake cewa wala junuban illa abiri sabila hatta yaftasu hatta taftasu duk mutumin da yake da janaba an haramta masa shiga masallaci sai dai in zai biya wuce illa abiri sabila sai dai in zai biya wuce idan kuwa haka ne in kuwa haka ne illa in kuwa haka ne to wannan shigowar sai suka zauna idan muka gane kafiri ba zai shiga masallaci mai janaba ba zai shiga masallaci ba maganar kafiri muke ba duk koma waye yana da janaba ba zai shiga masallaci ba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inni la uhillu almasjida li ha'idin wala junubin yace ni ban halatta wa mai janaba ko mai haida ya shiga masallaci ba wato haramun kenan mafhumul mukhalafa haramun kenan wannan nahyu ne an yi hani ga mai janaba da mai haida su shiga masallaci na hayu to a nan ne malamai kuma za su zo su duba na hayu tahrimin ne ko na hayu tanzihin ne ko na hayu karahatin ne ko ma dai menene wannan kuma a nan malamin fiqh za su yi amfani da ilimin su na usulul fiqh su cicciro su gano sai a yi kafa hukunci amma dai akwai hani a ciki inni la uhillul masjida li ha'idin wala junubin to da haka mu aje kafircin usun balo mu dauke shi a matsayin mai janaba dalili kuwa magana ta biyu ni da kai muna da yakini yana da janaba yana da janaba dan ba musulmi bane musulmi shi ke wankan janaba wannan ne ma dalilin da ya sanya idan aka samu wani wanda ba musulmi ba ya musulunta ake cewa sai yayi wanka ka san cewa wannan wankan na janaba ne ba wani wankan shiga musulunci sai janaba kawai janaba ce kawai ake wannan wankan shi ake da wankan shiga musulunci to dan haka muna da yaƙini yana da janaba ɗaya kenan na biyu muna da yaƙinin haramcin shigar mai janaba masallaci ko da musulmi ne to da mu kalli wannan matsalar ta nan dan haka a kuskurantar da shigar ƙofin ba ga masallaci ba dan takalmin shi ba dan kasancewar abin da yake tare da ita ko malam Isa alifanta me yake da wannan ba zai shiga masallaci ya zauna ba ko ko ko ko farfesa wani ne wannan abin gwamnan Kano mai sunan shi da Allah wannan subhanallah dakta ganduji ko dakta ganduji yake da wannan jarabar ba zai shiga masallacin ba kai ko limamin masallacin yake da wannan jarabar ba zai shiga ba to idan kuwa har musulmi tare da tsarkin shi na zuciya da tsarkin shi na imani in yana da jaraba an ce kare shiga masallaci ya za ka kawo wanda ni da kai muna da yakini yana da jaraba kuma a saka shi masallaci ya zauna kuma a dawo a ce za a ba wannan shigar da ya yi masallaci kariya bai kamata ba ta kariya ba da haka ƴan uwana ƴan izala ba dai ina ƴan izala nake faɗin na kiraye ku ƴan uwana ba a'a na yarda ku musulmi ne ni ma kun yarda musulmi ne to ɗan izalan da yarda ni musulmi ne to ina nufin shi ɗan uwana ɗan izalan da yarda ni musulmi ne to ƴan uwana ƴan izala da Allah kar a siyasantar da abin nan wannan abin da ya faru kun yi kuskure kuma an yi kuskure karkashin jagorancin malamin addini mai wa'azi malam Isa Alfatan amma a nan shi ake cewa mudahana abin da yi mudahana shi mudahana shine ka saki addinin ka dan ka gyara rayuwanka nan shi ne abin da malam Isa Fantan ne ya bar addinin shi dan ya gyara rayuwar shi kawai dalili yanzu yana tare da malam da farfesa Yemi Usumbaje farfesa Yemi Usumbaje mai gidan shi ne a siyasa kaga yanzu mai gidan shi a siyasa zai wani abu da addinin malam isa fantamu bai yarda da shi ba amma saboda jin nauyin wannan mai gidan nashi na duniya kar ya saba masa duniyar shi ta samu matsala ya kasa faɗa masa alal akalli ai ba dole bane sai kun shiga masallaci malam fantami ni da abin da nake kallo a dakta biyu ce Allah ya masa rahama ai yana da falo yana da falo ku tari sun baji a falon shi a nan bakin harabar masallaci ko kofar gidan malam za a iya sa rumfa mai kyau a sa kujeru masu kyau a tari mace mukin shugaban kasa a nan babu dalilin da za ku sashi masallaci tun da ba jam'in sallah za a yi ba saukar alkur'ani za a yi ba baƙo ne ya zo wannan baƙon ku kai shi falo kun girmama shi ba dole sai kun kawo shi masallaci ba ko da a cikin masallacin ake zaman makoki a masallacin akwai haraba ku yi ku sanya rumfa ku sa kujeru masu kyau na girmamawa da alhurma ku taryi mataimakin shugaban kasa a nan ko ku tarye shi a falo ba dole sai kun sa shi a masallaci ba tun da kun san sa shi a masallaci akwai hange-hange da yawa da addinin mu ya tare da to kar ku zo dan yardantar da abokin neman duniyan ku ku taka addinin ku kuma daga baya ku dawo ku ce mana kuna kishin addini kuma daga baya wasu yara waɗanda ba karatu daga cikin ku su zo su ce za su yi ƙoƙarin bai ma wannan ɓarnar kariya kuma wai sai in an yi magana a ce wai mu yan dariƙa wai mu kullun damu mu baiwa shehunne kariya yanzu wannan ya abin nan ya kai rabin abin da aka yi mutumin nan mai janaba ne mai janaba ko ko malam isa fanta miki da janaba an hana shi shiga masallaci balle wanda ba musulmi ba malami ba ribani ba an shigar da shi masallaci kun zo kuna ta wai sai kun ba wannan shigar masallaci kariya dan Allah zo nan kare addini ko kare shehunan ku na izala kawai saboda kun san in aka ce a nan an yi kuskure za a kuskurantar da jagororin masallacin da ta biyu ce za a kuskurantar da su malam fantami to in aka yi haka an taba muku allolin ku da kuke bautawa arbabukum min dunillah ya kamata mu yi wa abin kallo na adalci kuma ɗan uwanmu yan dariƙa in za ku soki abin kar ku soke shi don siyasar addini kar ku soke shi don ɗaifiya kar ku soke shi don gubar ƙungiyarci wannan shine ɗan ƙaramin nasihan da zan yi wa wannan matsala dan Allah dan annabi yan uwanmu yan izala ku yarda an yi kuskure in an yi kuskure shikenan Allah ya ce Allah ya gyara ma mafi haɗari kun sani a musulunci shine ka halatta haram wannan yana fitar da mutum daga musulunci abinda haramun ne ka dawo ka halatta shi wannan yana shiga yana fitar da mutum daga musulunci amma abinda yake haramun ne dan ka aikata kana da itikadin haramcin shi amma ka aikata saboda wani dalili wannan sunan shi zunubi bai fitar da kai daga musulunci sai ka tuba Allah ya yafi maka dan haka ina ganin wannan matsalar dan Allah dan annabi da ku malamai da mu almajirai in za mu kalle ta dan Allah sai mu kalle ta dan kungiyanci mu kalle ta dan addinin mu mu kalli mi mahangar addinin mu tace bi gaddi nazar ta wannan ɗan izala ne ko ɗan tarika wannan shine abin da nake roko muna fatan Allah ya dakar da mu Allah ya ba mu ƙarfin gwiwar tsayawa a bayan gaskiya ba bayan ra'ayi ba ra'ayi yana iya zama kuskure amma gaskiya ita ce wadda in ka bi ta ba za ka yi nadama ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi sharɗin imani ko da yake naga wasu malaman izala suna suna raunanar da wannan hadisin amma dai sun raunanar da shi ko da a ka'idar a malaman usul musallar hadis za a iya samun illa a cikin hadisi wanda za ta imela shi da'ifi amma dai ma'anan shi ma'anan shi tana tare da alqur'ani da sunnar manzo Allah shine hadisin manzo Allah da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dan haka imani imani baya tafiya tare da son zuciya mu daina sa son zuciya cikin addini wannan dan bangare na ne yayi kuskure sai na kare wancan dan bangaren wani ne yayi daidai sai na aibata dan Allah mu kiyaye haka Allah ya ba mu karfin gwiwar tsayawa tare da gaskiya Allah ya nesanta mu daga son zuciya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam abinda waɗannan mutane suka yi akwai dan kuskure a cikin muna fatan Allah ya sa za a gyara dan Allah manyan mu zan yi kira anan manyan mu duka ba sai yin izala ba manyan mu idan irin wannan abu ya to zan zai iya faruwa har cikin dakika ma za a iya samu wannan kuskuren wani arne ya zo shiga masallaci za a iya samu wannan kuskuren tunda ina tunawa akwai lokacin da a Solomon Dalon, barista Solomon Dalon, ya je masallacin annur ya saurari tafsirin Malam Fantami a cikin masallaci, ya zo ina zato Kaduna, ya saurari tafsirin Maulana Shafa ya goce radiyallahu anhu a cikin masallaci ina zato, kamar dai abin ya taɓa faruwa haka. So ina magana a duka bangarorin ne, ni ba ina keɓance wata bangare daban ba. Duk da idan wurin sauraron wa'azi ne, malamai sun yi istisna'i cewa arnan da ya zo wurin da ake zata masa shiga musulunci ya zo karɓar musulunci ko da makamancin haka za a iya sauhale masa ya shigo masallaci ya ji wa'azi dan ya anshi musulunci a bashi karmar shahada sai je yi wanka an yi istisna'in wannan a dukkan mazahibin mazahibin fiqhiyya malaman su sun yi wannan istisna'in akai cewa shiga masallaci in dai akwai maslaha ta an san addini ko na makwanta ka to amma ni na san lokacin da Salman Dalam ya zo ba ya zo masallacin annur bane ko ya zo masallacin tudun wadannan mulana shek dan ya amshi musulunci a ya zo dan yi siyasa ne kawai to irin waɗannan abubuwan ya kamata jagororin mu su rika kula ba aibi bane ba illa bane tunda na san duk wani kirista da zai zo maka wata mu'amala matsayin ka na jagoran musulunci babu damuwa na san dole zai sanar da kai ranar kaza ga wata kaza zan zo idan zai zo maka tafsiri ne sai ka ce yanzu saboda babban bakon da muke da shi cikin masallaci ba zai dauka ba ko na makamancin haka zamu yau zamu yi tafsiri a waje zamu yi rumfa mu sa kujeru zamu tafi babban bakon mu yanda kowa zai gan shi ni ku musu siyasa amma ku fito su daga masallaci abu ne mai kyau ko ba komai ko da wannan bakon naka ya gane cewa ka fitar da shi daga masallaci saboda shi ba musulmi bane ka yi dabarar kare shi ga masallaci na farko ya san ka girmama shi tunda baka aibanta shi tunda kai ba musulmi bane ba zan barka ta shiga mu masallaci ba haka ce ba siyasa kamar kace za ka haka dan ƙara girmama shi ɗaya kenan na biyu kuma a zuciyar shi ya san kai haka dan shi ba musulmi bane addinin ka kuma ya nuna maka cewa kar ka bar mai janaba shiga masallaci mu dauke shi a matsayin mai janaba kawai mu dauke shi a matsayin mai janaba kawai to wallahi kima za ka ƙara a zuciyar shi saboda ya san lallai bai da wani abu da zai maka a duniya wanda za ka bar addinin ka ya san kana riko da addinin ka ya san kana riko da addinin ka dan haka zai ma ƙara jin tsoronka duk abin da zai zai kauce wa taɓa maka addini to yana ganin irin waɗannan abubuwan shi ya kamata jagororin su kai kira ga dukkan jagorori na kowane bangare idan irin wannan ta taso a ɗan rika yin siyasa tunda su ma dai siyasa ce duka suke yi siyasa ce suke yi to mu ma mu yi siyasa amma kar ya zama cikin yin siyasar za mu aibata addinin mu kar ya zama cikin siyasar za mu take wata doka ta addini don mu faranta wa abokan siyasar mu abokan neman duniya mu faranta musu rai ya kamata mu shigar da addinin mu a gaba sannan komai ya biyo baya wato mu yi mudarati amma kar mu yi mudahana mudahana haramun ne alqur'ani yana faɗa manzo Allah na ce waddu law tudhinu fayudhinun Allah ya haramta manzo Allah mudahana haramun ne amma mudarati abu ne mai kyau shine budistu mudariyan fadaru ni an aiko ni da mudarati kuma ku yi mudarati shi bambancin kawai shine mai mudahana shine wanda zai taka wata dokar addinin shi dan duniyar shi ta gyaru shi kuma mai mudarati shine wanda zai iya hakura da wani lamarin shi na duniya dan addinin shi daukaka to mu zama masu mudarati amma kar mu zama masu mudahana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأبره والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يجزيك عندك تعاون بامبا الله يغفر غاليمو غباكي دaya kuma wannan kuskure da yan uwanmu suka yi da Allah kar ya zama abin mai da hankali akai kar mu siyasantar da addini kawai su sun san abin da yake faruwa za su malamai ne za su iya gyarawa Allah kar mu mai da shi wani mawudin da za mu yi hayaniya a tsakani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh